بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله آه، صريح السنة نا الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير ابن يزيد ابن كثير الطبري wanda an haife shi 224 ya rasu 310 rahimahullah wa kana min afrad dahri ilman wa zaka'an qalla an tara al-uyun mithlahu imam al-mufassirin wa tarikh a darasi na biyar kenan zamu tashi al-qawlu fi alfazil ibadi bil qur'an wanda malam an tuhume shi da wannan mas'ala shine cewar lafzi bil qur'an makhluq ce lafazina lafzi bil qur'an lafazi na yanzu da nake da ƙur'ani wannan makhluk ne to a wannan matsala ta ɗauka abu guda biyu in ka ce lafzi bil ƙur'ani makhluk tana ya ɗaukar lafzi lafazi na ni muhammad lafazi na na ƙur'ani da nake yanzu makhluk ne wannan gaskiya ne tana ai sifa ce tawa ma'ana kuma ta biyu ya zama lafzi bil qur'an makhluk yanzu lafazin da na yi ya ɗauke shi daga kalamullah yanzu zama makhluk to da kwaɓanna ce lafzi bil qur'an yanzu da na yi lafazi da shi qur'anin to ya bi qur'anin ya koma makhluk to shi yasa ibn taymiya yake cewa idan lafazi na ɗaukar fuska biyu ga lafazi ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau in ka faɗa za a danganta ta ga mara kyau ɗin ba wai ga wancan wajen mai kyau to da haka abin da ya fi shine tarko a bar wannan ma gaba ɗaya malam ya ce wa ammal qawlu fi alfazil ibadi bil qur'an amma zance game da lafuzza na bayi bil qur'an to wannan matsala ma gaba ɗaya fala athara fihi babu wani athar da aka samu ko wani burbushin ta wanda na alamuhu an sahabiyin maza da muka samu daga wani sahabi da ya gabata wala tabi'in qaba ko kuma wani tabi'i da ya gabata shi ma ya rasu illa amman sai dai amman fi qawlihi lafana wa shifa wanda gazancin shi akwai wadata da kuma magani rahmatullahi alai Allah ya masa rahama da yardarsa wa fi tiba'ihi gabin shi akwai ar-rushd akwai shiriya wal huda da da shiriya wa may yaqumu qawluhu da wanda zancin shi zai tsayawa a wajen mu maƙama ƙaulil a'immatul ula irin zancen a'imma manya-manyan malamai na farko wa yake maka ishara abi abdullah ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahimahullah imam ahlus sunna wal jama'a da gaskiya kenan sai malam yace fa inna aba isma'il at-tirmidhi ya domin aba isma'il at-tirmidhi a yace haddathani حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول ناجي أبو عبد الله أحمد بن حنبل yana cewa al-lafziyatu jahmiya wannan masu wannan lafazi din lafzi bil qur'ani makhluq mas'alar alfazul ibari bil qur'an to wannan lafziya jahmiyawa ne li qaulillahi jalla ismuhu domin zancen Allah hatta yasma'a kalam Allah kun ga hatta yasma'a kalama a zancen Allah famin man yasma to anan bari mu karanta daga cikin littafin sharhul aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sharhin Muhammad Khalil Harras yayi wasu bayanai game da tafsirin inda yazo yana bayani akan wa kallama Allahu Musa taklima yace wa amma qauluhu amma wa kallama Allahu Musa taklima ya ce wa ma ba da haminal ayatin lati ta dullu ala anna Allah qad nada Musa wa kallamahu taklima da da suka da suke bayan wannan daga cikin ayoyin da suke nuni akan lalle Allah ya kirayi Musa kuma yayi magana da shi wa najahu yayi munajati da shi haqiqatan wannan kuma haqiqa ne min wara'i hijabi wa bila wasita wa bila wasitati malak ba kuma ta hanyar mala'ika ba fahiya wannan raddi ne ga asha'ira alladina yaj'aluna al-kalama ma'nan wanda suke sanya magana ta zama ma'ana qa'iman bin nafs bila harfin wala sauti wa yuqalu lahum ya ce musu kaifa sami'a Musa hadha kalaman nafsi ta ya Musa ji wannan magana ta nafsi inda kuke magana akai fa in qalu suka ce alqallahu fi qalbihi ilmin daruriyyin bil ma'ani allati yuridu ay yukallimahu biha lam yakun hunaka khususiyya ko khususiyatun li Musa fi dalika wa in qalu inna allaha khalaqa kalaman fi shajarati aw fil hawa'i wa nahwi dhalika lazima an takuna shajaratu hiya allati qalat li Musa inni ana rabbuka kai wato malam wato malamin nan akwai bugu da kyau yace haka walam ma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu yace fa hiya tufidu huduthal kalami inda maji'i Musa limiqat wa yaqulu wa nadainahu min janibi duril ayman fa hadha yadullu huduthin nida' inda janibi ɗuril ayman wan nida'u la yakunu illa sautan masmu'an yace wa kadhalika qawluhu ta'ala fi sha'ani adama wa hawwa wa nadahuma rabbuhuma fa inna hadha nidaa lam yakun illa ba'da al-wuqu'i fil khadi'a iban kuskure ya faru fa huwa hadithun wannan qata'an sai aka yi masu wannan kira wa kadhalika qawluhu ta'ala wa yawma yunadihim zuwa ƙarshe fa inna hadha nidaa wal qawla sayakunu yawmal qiyamati wa fil hadithi ma min abdin illa sayukallimuhu Allah zai magana da shi yawmal qiyamati laysa bainahu wa bainahu tarjuman qawluhu wa in ahadun sai wannan aya da muka karanta yanzu a cikin sarihu sunna wa in ahadun min al mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah yace zuwa karshe hadhihi al ayatul karima tufidu anna al qur'ana al matluwa Qur'an da muke karantawa al-masmu'a wanda ake ji al-maktuba wanda yake rubutacce baina daffatayil mushafi kala huwa kalamullahi al-haqiqa yace a haƙiƙani wannan kalamullahi ne wa laysa faqat ibaratan aw hikayatin an kalamillah ba wai kawai ibara bace ko ce ai hikaya ce ana hakaito mana kamar da turanci ne wani yazo yayi sai a hakaito mana abin da yake da Hausa ba haka yake ba kamata qul ash'ariyya wa idafatuhu ila Allah danganta shi ga Allah ta dullu ala annahu sifatun lahu qa'imatun bihi to danganta Qur'ani kalamun lahi wannan yana nuna akan to sifa ce ta Allah sifar Allah kuma ba makhluqa bace qa'imatun bihi wa laysat ka idafatil baiti aw an-naqa fa innaha idafatu ma'nan ila dhat ce naqatullahi da sauransu tadullu ala thubutil ma'na litilka dhat بخلاف إضافة البيت أو الناقة أتي بيت الله أتي ناقة الله فإنها إضافة أعيان وهذا يرد على المعتزلة وإن رد نجا معتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله ودلت هذه الآية ما سي wannan aya take nuna cewar ala anna alqur'ana munazzalun min Allah qur'ani sauƙaƙƙi ne tanzil rabbil alamin saukakki ne daga Allah bi ma'ana da ma'anar annallaha ta kallama bihi bi sautin Allah ya magana da shi da sautin da sami'ahu jibrilu jibrilu ya ji fanazala bihi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana allamahu shadidul quwa dhumiratin fasta wa addahu ila rasulillah zo ya kawo shi a kenan kama sami a homina rabb kamar yadda mala'ika jibril ya ji daga Allah jalla sha'anu mana ce kai barko a takaita maka maganar wa khulasatul qawli khulasar wannan zancen fi dalika anna alquran alarabiyya kalamullah qur'anin nan balarabi ko an ki ko an so aqida fresh ingantacciya kalamullahi ne munazzal sauƙaƙƙi ne kamar da shi ma ya faɗa a ɗabari a cikin sare gairu makhluq qur'ani ba abin halitta bane minhu bada'a wa ilaihi ya'ud daga Allah ya fara daga Allah zai koma wallahu takallama bihi al haqiqa Allah ya magana da shi kuma wannan haƙiƙa ce fa huwa kalamuhu haqiqatan la kalama ghairi wannan maganar Allah ce haƙiƙani ba zancen waninsa ba wa idza qara'a an-nasu al-qur'ana idan mutane suka karanta ƙur'ani الحمد لله رب العالمين أو كتبوه في المصاحف ko suka rubuta shi a cikin takaddu lam yukhrijhu zalika an ayyakuna kalamallah wannan bai fidda shi daga ya zama kalamullahi fa innal kalama domin ita al kalam inna ma yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an ana danganta ta ne ga wanda ya faɗe ta a farko ba wanda ya zo ba ya isar a'a kai ka karanta yanzu wa ya faɗe ta mubtadi'an shine Allah to yudafu ila man qalahu mubtadi'an la ila man ballagahu mu'addiyan ba ga wanda ya isar ba wallahu takallama bi hurufihi Allah shine ya ya takallim magana bi hurufihi wa ma'anihi bi lafzi nafsihi subhanallah laysa shay'un minhu kalaman li ghairihi la la jibrila babu ba jibril ba ba muhammadu ba wala li ghairihi ma wallahu takallama aidan bi sauti nafsihi Allah ne ya karan ya faɗa da sautin kanshi shi Allah fa idza qara'ahu al-ibadu idan bai suka karanta qara'uhu bi sauti anfusihim su kuma sun karanta ne da sautin kawunansu fa idza qala qari'u masalan alhamdulillahi rabbil alamin kana hadha al-kalamu al-masmu'u minhu kalam Allah wannan da yi kalamun Allah ce la kalama nafsihi ba wai magana shi ba wa kana huwa qara'ahu bi sauti nafsihi amma sai mu ce ya karanta da sautin kanshi shi la bi sautin la ba wai ya karanta bane da sautin Allah wa kama annal qur'ana kalamullah fa kadhalika huwa kitabuhu inda yake qur'ani kalamullah ne kuma littafin shi ne li'annahu katabahu fil lawhil mahfuz ولأنه مكتوب في المصاحف قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة تبرم بشاكرا سمكما كرتم وانا شمالوك تنيرغاي برم قارا كلام يتي آه ثم سمعت سننكما shi wannan kinan abu ismail kinan a turmuzi ya ce sun masami'tu jama'atan sannan na ji daga wasu jama'a min ashabina la ahfazu asma'ahum ban kiyaye sunayensu dai ya zikuruna anhu annahu kana yaqulu man qala annahu kana yaqulu man qala lafzi bil qur'an makhluq wanda yace lafzi lafazi na da qur'ani makhluq ne aban halitta ne fa huwa jahmi wannan jahmi ne wa man qala wanda ya ce huwa ghairu makhluq qur'ani ghairu makhluq shi ma wannan fa mubtada shi ma dan bid'a ne sai ka ce kalamul lahi ghairu makhluq amma kan ma ka ce ghairu makhluq a'a ka ce kalamul lahi ghairu makhluq to wannan shine aqidar ingantacciya da ake so ka faɗa Abu Uthman As-Sabuni ya ambaci ya ambaci wannan to sai ya ce wala ƙaula fi zalika inda na yujawwizu an na ƙula id lam yakun lana fihi imamun na atammu bihi siwa ana ce babu wani zance ga ga wannan a wajen mu da yake halasta wani zancen da zamu ga cewa zamu iya karɓa mu faɗe shi domin id lam yakun lana domin bai tabbata ba gare mu yanzu imamun wani imami jagora na tammu bihi siwa wanda muke amintuwa da shi muke dogara da shi in ba shi waninsa in ba shi ba da haka wa fihil kifaya da haka akwai wadatuwa wal maqna da samun ƙana'a samun wadatuwa wa huwa al imam al muttaba shi imami ne wanda yake al muttaba abin bi rahmatullahi wa ridwan Allah ya kai wa al imamu Ahmad ibn Hanbal a rahama da kuma yardarta wannan kenan sai mu tsaya nan sai mu tashi alƙaulu filismi a huwal musamma am huwa gairul musamma subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah